العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da kasancewa a wannan majalisi na karatun ilimi a wannan gari na komo akwa local government jihar gombe nigeria wanda inshallah za mu fara sharhin matanin rahbiya sharhin matanin rahbiya littafin wato rahbiya rahbiya littafi ne da malamin ya yi shi akan rabon gado shine Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Hasan ar-Rahbi shi yasa aka ce da littafin sunansa Rahbiya amma asalin mai littafin Muhammad ibn Ali ibn Muhammad Muhammad ibn Ali ibn Muhammad ibn al-Hasan ar-Rahbi to sai yasa wa sunan littafin sa Rahbiya wanda littafi ne da aka dunkule matsaloli na rabon gado aka ainihin wato ba ni sunan shi a haɗe shi a waƙe don ɗalibi ya samu sauƙin karantawa alkunyan mai littafin abu abdullahi muhammad ibn ali ibn muhammad ibn hassan al-rahbi wanda akwai sunan da aka san shi da shi ana ce da shi ibn al-mutafannina ibnu al-mutafannina ko kuma ibnu al-mutqina an haife shi a shekara ta 497 shi al-imam ar-rahbi a wani gari da ake ce da shi rahba rahbatu malik ibnu tawq a wani gari ne a tsakanin riqqa da bagdad can kasar iraki kenan mutumin can kasar iraki ne can ne rahbat ibn malik ko rahbat malik ibn tauk a malami ne da ya yi karatun fikihu da yawa ya koshi a ilimin fikihu ya yi karatu a hannun abi mansur ibn al-razzaz al-baghdadi abu mansur ibn al-razzaz al-baghdadi shine malaminsa kuma mai yaƙuci ke cewa ya rubuta littattafai sosai wasan nafa kutuban ya yi littattafai da shi yaƙuci ke cewa ban samu iya adadin littattafan da malam ya rubuta ba in ban da wannan rahabiya ɗin ba imamun rahabi ya rasu a wannan gari dai nasa mai suna rahba rahba rahbatu malik ibn tawq da safe ranar talata 19 ga watan zulqada shekara ta 575 575 an haife shi 497 497 haihuwa ya kuma mutu a shekara ta 575 gaba ɗaya shekarunsa a duniya shekara 80 shekara 80 duka ɗauki littafi kaga malam ya yi ƙoƙari mu yanzu ga tsohon shekara 80 fatiyar kirki ma bai iya ba rayuwa ta lalace malam Allah kare mu to za mu yi abu guda biyu ne za mu ci gaba da sharhi na littafin saboda lokaci yau sha tara ga ramadan za mu masa sharhi basit na ce sharhi basit sama-sama haka don mu kammala littafin ga littafi na na sharhin na baku a gabanku sai kowa ya je gida ya bi sharhin yanzu ba wai zan karanta matani ne da sharhi ba kawai dai na baku shine ne kowa in yaje gida sai ya rinka nazarin baitukan yanzu abin da yake damuna nake so shine ku iya karanta baitin kuma ku iya fassara shi Allah sa an gani malam ya ce ya yi bismillah bismillah rahman rahim wannan ɗabi'ar malamai ne in za su fara littafin su ya ce awwalu ma nastaftihul maqala bi zikri hamdi rabbina ta'ala فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى زن فسر ما ليتي أول ما نستفتح المقالة أسلي أول ما نستفتح المقال ني فما ديكي كافير yana so ta ƙare ne da alif maksura to shine sai ya masu waka suna da dama su karya lafazi yadda suke so awwalu ma nasaftihul maqal shine daidai to amma da yake yana so ya kare ne da ta'ala a can to shine ce awwalu ma nasaftihul maqala dan ya dace da ta'ala kulura duk abin da ya gama da shi a ajizul baiti na farko to shine kuma zai karasa da shi a nagar shi shine kafiya kenan bi zikri hamdi rabbina ta'ala abun abu na farko da zamu fara bude wannan zance kalmar nastaftihu daga naftatihu ne ai shine nastaftihu naftatihu ai nabtadi'u abinda za mu fara budewa ba za mu fara kiran kowa ba sai dai bi zikir hamdi rabbina ta'ala za mu fara ne da ambatan godewa ubangijinmu in an ce bi zikir ana nufin ambatan wato ni'imar da Allah ya mana mu gode masa akanta hamdi rabbina ta'ala khaliquna wa ma'buduna wa malikuna abu na farko da zamu fara bude wannan makala wannan littafi wannan rubutu shine zamu fara yi wa Allah godiya wanda shine ubangijinmu to ga godiyar falhamdulillahi ala ma an'ama falhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah shine as-sana'u ala Allah bi jamili sifatihi alhamdu kenan yabo ga Allah da sifofinsa kyawawa shine alhamdu in an ce me ma'anan alhamd shine as-sana'u ala Allah alhamdu as-sana'u ala Allah bi jamili sifatihi kuma duk wani nau'i na godiya muna yi masa tabaraka wa ta'ala falhamdulillahi alama an ama ai alama an ama ne to amma saboda waka ne shi ma an ama saboda gaban muna gode masa akan abin da ya mana na ni'ima in baka gane ba alama an ama ai ala in'amihi wannan ma din sunanta aliful itlaq kawai ba ta da wani amfani waka ce kawai da haka muna yi wa Allah godiya a bisa ni'imomin da ya mana don ya cancanta mu gode masa akan duk abin da ya mana ni'ima tabaraka wa ta'ala ya fara da bismillah ya yi wa Allah godiya ya yi koyi ne da ainihin abin da Allah ya faɗa a yi da abin da ƙur'ani ya zo da shi a cikin wannan takaitaccen wato littafi alhamdulillahi ala ma an'ama hamdan yajlu anil qalbil ama yace muna yi masa godiya irin godiyar da take cire makanta daga zuciyar dan adam yajlu tana yayewa daga jala'u ne an gane ko yawwa godiyar da take tana kwashe dukkan makanta makantar zuciya zuciya tana iya makancewa fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur to wannan makanta ta zuciya yace muna yi wa Allah godiya irin godiyar da zai yaye mana makanta a zuciya ana iya samun makaho kuma ya shiga aljanna makaho mahadicin ƙur'ani makaho mai tsoron Allah makaho mai ibada to kaga nan gurin ba makantar zuciya bane ba idan ne kawai baya gani don haka muna neman Allah tabaraka ta'ala ya raba mu da makanta ta zuciya ko da mutum ya zama makahon ido amma kai zama makahon zuciya ثم الصلاة بعد والسلام أنا نبي دينه الإسلام sannan tsira da aminci su tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai yake da Allahumma salli ala ali Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad shine ya takaice maka kawai bayan wannan ba'adu din ana nufin bayan wannan da kuma aminci tsira da aminci tabbata akan annabin da yake addinin sa shine musulunci dinuhul islam addinin sa addini ne na musulunci shari'ar sa ma'anan addini shine ma yudanu bihi wa yunqadu ilaihi abinda ake wa Allah bauta da shi kuma ake miƙa wuya ake jayuwa zuwa gare shi shine addini da haka ya kamata addini ya zama na Allah ne inna addina inda Allahi al-islam addinu daga dana ya dinu ne dinan ai in qada ilaihi shi kuma addini shine wad'un ilahi سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى ما هو خير لهم بالذات wani tsari ne na ubangiji da yake ɗora mutane zuwa ga abin da shi Allah yake so ala nabiyin ga wannan annabi shi na nan muhammadu ake nufi sallallahu alaihi sallam wannan shine insan hur zakar min bani adam in an ce nabi insanun hurrun zakarun min bani adam shine ma'anar nabi mutum da yake namiji daga bani adam salimun an munaffir munaffirin taban wanda Allah ya kubutar da shi da duk abin da zai iya kora littafi na da naku ba iri ɗaya bane ba yawa ina bayani ne kawai yawa Daka ina bayani cewa waye annabi annabiyu shine mai ba da labari yawwa kuma matsayi ne arrifa ce ɗaukaka ce duk wanda aka ce annabi ya samu ɗaukaka suka ce li'annan nabi li'annan nabiya marfu'ur rutba wanda yake maɗaukakiyar matsayi alal khalqi akan halitta an ciro shi ne daga naba yanbu ala wartafa annabiyu naba yanbu ala wartafa ya ɗaukaka al'islamu shi ne al'istislamu al-khuduwa ala nabiyin dinihul islamu al'islam shi ne miƙa wuya da ƙanƙan da kai da al'inƙiyar li'uluhiyatillahi tabaraka ta'ala ga kasancewar Ubangiji ilah ne abin bauta. Muhammadun wanda shi ne sifarsa Muhammadin khatimi rusli rabbi khatami rusli rabbi khatami rusli rabbi wa alihi min ba'dihi wa sahbihi wa nas'alu Allah lana al-i'ana fima tawakhayna min al-ibana wannan annabin ba gane ba shine Muhammadu cikamakin manzanni shine khatima ruslu rabbihi cikamakin annabawan ubangijinsa kalmar tim khatam wato alladhina khutimu bihi an rufe annabawa da manzanni da shi mana ba wani annabi in ba shi ba shine khatam tami rusli rabbi annabi yace ana al-aqibu la nabiyya ba'di ni ne al-aqibu babu wani annabi bayana hadisin bukhari da muslim da yace rusulu rabbih yana nufin annabawan Allah kenan walakin rasulullah wa khataman nabiyyin inji qur'ani ashe shi ma manzo ne kuma shine marfin dukkan annabawan Allah wa alihi min ba'dihi wa sahbihi da iyalansa shi annabi a bayan annabi din wa alihi min ba'dihi a bayan shi wa sahbihi da sabbansa ana addu'a wasu malamai suka ce alihi kullu mu'min duk wani mumini ya shiga cikin alihi ina fata ana fahimta to wannan idan makamu du'a ne ana nufin kowa amma idan makami ne na karsu ci sadaka to ana nufin iyalan gidansa na jini ko? wa nas'alullaha lana al'i'ana sai sahabbansa kun san sahabbai ko wanda suke tare da shi suka imani shi wa nas'alullaha lana al'i'ana fi ma tawakhaina min al'ibana muna roƙon Allah wa kanmu shine nas'alullaha lana muna roƙa wa kanmu al'i'ana wato taimako al-iqdar ala alladhi natlubuhu ya bamu iko yin abin da muke nema shine i'ana wa taysirihi ya sauƙaƙawarsa ya kawo da nunul azma nas'alullaha lana nas'alu ko dai min babu tahaddusu bin ni'ma ko kuma yana nufin karan kansa da waninsa cikin mujtahidai malamai irinsa to kuma Allah ya roƙa ya ce idza sa'alta fas'alillah inda ka roƙa ka roƙi Allah aka ce la tas'alanna bani adama hajatan wasal alladhi abwabuhu la tuhjabu Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu wannan wani ne yake faɗa cewa ba a ba a tambayan dan adam wata bukata eh ba a tambayan dan adam wata bukata ka tambayi wasalin ladhi abwabuhu la tuhjabu wanda ba a rufe kofofinsa amma kofar dan adam ana rufe ta shi Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah yana fushi idan ka daina tambayan sa roƙansa wa bunayya adam hina yus'alu yaghdabu dan adam lokacin da ake yawan tambayan sai ya fushi yace fi ma tawakhaina min al-ibanati كلمة التوخي بتشديد الخاء المعجمة بعدها يا ساكنة شيني الاجتهاد فيما توخينا muna roƙon taimakon Allah akan abin da muka yi ijtihadi muka yi ƙoƙari kenan wasu suna fassara fima tawakhaina fima qasadna muna neman Allah ya taimake mu akan abin da muka yi nufi ذاك التوخي إما مفسر شدا الاجتهاد قدي مشي التوخي ينا نفهم القصد فيما توخينا فيما اجتهدنا فيما توخينا فيما قصدنا abin muka yi nufi amma in ka ce muka yi ijtihadi ya fi faɗi kasar na yana da ɗan kunci saboda shi kalmar at-tawakhi a fassara shi da al-shahadi to akan abu mai muhimmanci ne ake fassara at-tawakhi da ijtihadi to mu kaga ai wannan tabi yana da muhimmanci ko ba ka bane ba amma at-tawakhi bi ma'anar qasd wannan bai kai wancan ba matsayi المذهب الإمام زيد الفرض إذ كان ذاك من أهم الغرض فيما توخينا من ال آه al'ibana mun yi ijtihadi mun yi ƙoƙari wato wajen yin bayani shine ibana an gane ko yawwa muna kokarin bayani minal ibana minal izhari kenan mu yi bayanin wani ilimi mu yi bayanin wata hanya da za a koyi rabon gado tawakhaina na fassara ibana na yi bayani shine bayyanawa da fito da abu fili an mazhabil imami zaidil faradi amma akan mazhabar al'imam idan an ce al'imam a larabci shine allazi yuqtada bihi fi aqwalihi duk inda ka ji an ce al'imam mutumin da ana koyi da shi shine imam shi yasa aka ce da liman ɗin masallaci ai al'imamu saboda me saboda ana koyi da shi zaid zaidul farazi shine zaid ibn sabit kenan zaidul farazi ma'ana zaidu mai rabon gado cikin sahabban nan da manzo Allah ya ce afradukum zaidun wanda yafi kowa iya raba gado a cikin ku shine zaidu to shine an mazhabil imam zaidil faradi daga mazhabar zaid bin sabit wanda yake kwarewa da iya raban gado zaid ibn sabit radiyallahu anhu ibn ad-dahak ibn sa'id ibn kharija as-sahabi al-ansari daga bani najjar yana cikin manyan malamai a cikin sahabbai alfaradi shine al'alimu bil fara'id alfaradi al'alimu bil fara'id ku rinka rikewa fa an mazhabil imam na ga muku waye imam awwa zaid na ga muku wani zaidu ne alfaradi sai muka ce me al'alimu bil fara'id malamin da yake ya san wato ilimin rabon gado zaid bin sabit alkunyarsa abu sa'id wasu ka ce abu abdurrahman wasu ka ce abu kharija manzala ya zo madina ya tarar da zaid bin sabit yana da shekara goma sha biyar zuwan annabi madina zaid bin sabit shekararsa sha biyar kaga shekara nawa annabi ya madina shekara nawa goma to kwata-kwata rayuwarsa da annabi shekara goma ne amma sai da ya zama duk duniya baya shi a rabon gado kai kana tare da malaminka shekara ashirin baka karu ba saboda ba da gaske kake ba ya rasu a garin madina shekara ta 45 a madina da ya rasu zaid ibn sabit din shine zaidul farad yana da manaqib matsayi da Allah ya bashi da falala mai yawa daga ciki yana cikin marubuta wahayi daga cikin falalar zaidul farad din nan ba wai faraban gadon kaɗai ya ba a yana cikin kutabul wahyi ko katabat rasulullah ko kuma ka ce sakatarorin annabi sannan ɗaya ne daga cikin mutane guda shida wanda suka haɗa alƙur'ani a lokacin sayyidina usman ibn affan akwai wasu mutane shida wanda suka yi aikin haɗa ƙur'ani a lokacin ibn affan Usman ɗaya Zaid bin Sabit yana cikinsu Ubay bin Ka'ab iya ciki Abdurrahman ibn Auf yana ciki Muaz bin Jabal yana ciki Tamim dari yana ciki Allah ya dade su gaba daya waɗannan malam su ne suka yi aikin hada alkur'ani a zamanin Usman ibn Affan jama'ul Qur'an shi zai bin sabit malam Allah ya bashi wata baiwa ta rabon gado wanda bai ba wani dan adam a duniya ba kwata-kwata ko cikin sahabbai ko waninsu Allahu akbar عن مذهب الإمام زيد الفرضي إذ كان ذاك من أهم الغرض إذ كان ذاك saboda wancan zance da nake gaya ma dalilin rubuta littafin gaba ɗaya shine mafi muhimmancin wannan maganar rabon gadon shine mafi muhimmancin da yasa na yi wannan littafi a hamil gharab shine mafi ainihin wato qasd iz kana zaka min ahammil gharadi ay iz kana zaka min ahammil qasdi mafi muhimmancin nufi na da ne wannan littafin shine raba gado dama asalin kalmar algharad a larabci ma yurma ilaihi ko ma yurmi ilaihi ruma target kawai sai ka ce min ahammil gharadi shine mafi muhimmancin target da a yanda suke idan za a yi harbi a koyi harbi sai a sa wani abu sai a tsaye da shi siriri mai tsawo sai a ce gashi shine gharad shine asalin amfani da kalmar al-gharad al-gharadu target mana shi ake nufata duk wanda zai harbi duk balaraban da zai harbi wannan abin yake so ya harba in ya harbe shi to ya ci to sai aka ari kalmar algharab ake amfani da ita akan alqasdu duk abin da muke mutum yake nufi yayi ha sai sita da haka yana cikin mafi muhimmanci wato abin da ya sa yi wannan littafin shine yabi abin da zai ya zo da shi na rabon gado zaid bin sabit abu sa'id علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له الأبد دعي وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عن كل ال... عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد ما لا يتشغب هذا علما ka sani cewa shi wannan ilimi ko shi wannan bayani bi annal ilma khairu ma suyi ilimi fa shine ka hukunta a cikin zuciyarka mafi alherin abin da ya kamata a yi sa'ayi a nema shine ilimi ilman bi annal ilma khairu ma su'i ka sani cewa ilimi shine mafi alkhairin abin da aka yi a yi sa'ayi a yi ƙoƙari wajen nemo shi ilman kishiyar jahalan kenan ko? yawwa khairu ma su'i khairu ma sa'afihil abdu kenan abinda bawa yake ta ƙoƙarin ya samu shine ilimi duk wani abin da mutum yake nema to wallahi nemi ilimi aula ma lahu al-abdu al-abdu ana nufin ash-shakhsu du'i da aka kiraye shi yazo ya nema babu abin da aka ce bawa yazo ya neme shi in ba ilimi ba aka ce ya nemi Allah ya kara masa wa qur rabbi zidni ilma khairu ma su'i fihi mafi alherin abin da ɗan namiji ko mace zai sa'ayi ya nema shi falalar ilimi alherin sa ya fi ƙarfin a ambace shi ma haka malamai suke cewa kalmar du'idin an kashi ne wato mabni ne lima lam yusammi fa'ilu mabni ne da ba a faɗi fa'ilin shi ba du'i an kiraye shi bawa waye kira shi ba faɗi fa'ilin ba kuma shi ilimi shine abin da falalarsa ya fi ƙarfin a faɗe shi a baki wata ran imamu shafi'i wata magana ce ɗalabul ilm khair min salatin nafila wani malami ya taɓa faɗan wannan aka yi ta zaginsa yanzu don Allah mutum ya zo ya ce wai akwai abin da ya fi sallah to malam da ka je ka yi ta nafila gwanda ka je ka buɗe littafi ka karanta kun gane wajahin sallah da za ka yi ya shafi karan kanka ne kai ne za ka samu karuwar kai ɗaya amma littafi da makaranta da za ka je ka buɗe ka karu kai ka karu kuma za ka karu wani wanda za ka kara ma ba san adadinsa ba da haka malamai suka ce da mutumin da ya tashi tsakar dare yana so ya ta kiyamun laili da kuma ya buɗe littattafai na ilimi ya ta bincike yana muraja'a yana bahasi yana kaza wanne ya fi falala ya buɗe littafi ya karanta kana da darasi kana da tafsiri kana da huduba kana da kaza baka kimtsa ba baka taziri ba ga kiyamul lailin kana ajiye kiyamul lailin ka shiga library ka ta bincike kai ta rubutu shi yafi sallan nafila ana ladan da zaka samu yafi na nafilan to ai nafilan iyakan ka ne wannan ku zaka samu lada akan ka kuma in ka koyar da wani zaka samu Allah sa kuna gane haka imamu shafi'i Allah ya masa rahama ya ce ya fi nafila ya ce walaisa ba dalfarizoci afdalu min talibin ilmi ya ce bayan sallafarila ba abin da ya fi neman ilimi falala duka duniya Allah yau wannan shine abin da ba a damu da shi ba kaɗan ne ɗaliban ilimi a cikin mutane hadisai akan falalar ilimi ba za su irgu ba la hasada illa fit na taini rajulun a tahu Allah malan fasallatahu alama ala halakatihi fil khairi da wanda Allah ya bashi dukiya ya bashi daman kashewa wa rajulun a tahu Allah hikima da wanda Allah ya bashi hikima hikima da zance وهو يقضي بها ويعلمها الناس yana hukunci da shi kuma na koya mutane hadisi ne ingantacce hadisin bukhari kitabul ilm to wannan shine karin bayani akan fihi wa aula ma lahul abdu du'i yace wa anna hadha al ilma makhsusun bima qad sha'a fihi inda kulli al ulama lalle wannan ilimi da nake muku magana to ya keɓanci wato maksus daga khassa ya khus ne ilimi ne da ya keɓanta bima ƙarshe a fihi inda kullum ulama a bisa abin da ya yadu a wajen dukkan malamai yana cikin ɗaukakan abu kaga malamai sun karɓe shi hannu biyu so abinda malam yake nufi karatun da yake ya yaɗu a wajen masana su ne al'ulama ba wai abin da yake boyayye ba ba wai abin da ake yake ba a san shi ba sai ya ce wa anna zaidan khussa la mahala ko ok e bi annahu awwalu ilmin yufqadu shine ilmin farko da za a nema a rasa fil ardi hatta la yakadu yujadu wannan ilimi na rabon gado malam shine ilimin da ilimin farko da za a neme shi a rasa mutane za su daina karanta shi za a daina bayaninsa to bata yake shi ilimin gado kuma ya ɗauko hanya ɗalibai za ga ba su damu da shi ba ba a damu da shi ba to shine ilimi a duk cikin ilmomuka da kuka gani a duniya ilmin da za a fara nema fil ardi hatta la yakadu yujadu har sai an zo kamar ma babu shi to shine ilimin rabon gado la yakadu yujadu kai ka ce ma kamar ma babu shi gaba daya Allah ce inna Allah la yarfa'u al-ilma intiza'an wa inna ma yarfa'uhu bi mauti al-ulama Allah fa ba yana cire ilimi ko ya kwace ilimi ne da zare shi ba kawai gari kana mai karatu ka ji babu karatun ba haka bane daukan malamai sai malami ya mutu in ya mutu ya tafi da ilimin sa gaba daya kuma a wayi gari sai an zo kamar ma babu shi shi ne la'ata la ya kadu yujadu ita kada min af'alil muqaraba ne da kusa shine kada yakidu kada kai wa anna zaidan khussala mahala بما حواه خاتم خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفردكم زيد وناهيك بها ما لنتي وأن زيد خص لا محالة للي زيد أن كيف أن تشي وأن زيد زيد بن ثابت خص daga khusus ne taksis taksisul umum ai an zabe zaidu ko makawa babu ko shakka babu Allah ya zaɓi zaidu a cikin sahabbai la mahala la hila shine mahala ba wata ba wata ba wani kaucewa ba wata dabara kaga la mahala daidai ke da la budda kawai wa anna zaidan khussa la mahala ai wa anna zaidan khussa la budda wa anna zaidan khussa haqiqatan kenan yaqinan wala budda to Allah ya zabi an zabi zaidu bima habahu habahu habahu a'tahu da abinda annabi ya bashi abinda ya bashi alhabwatu al'atiyya alhabwatu shine me al'atiyya kyauta alhiba'u al'ata'u alhiba al'ata dakan wa anna zaidan khussala mahala bima abahu katamur risala da abinda Allah ya da da da macikin abinda cikamakin annabawa ya bashi i'ta al'atiyya alhiba'u al'ata waye ya bashi khatamur risala cikamakin annabta da manzanci gaba daya menene aka bashi da yace afradukum zaidun ya ce wanda ya fi kowa iya rabon gado a cikin ku shi ne zaidu Allah ne ya zaɓe shi ya ba shi ya zo a riwaya daga ibn umar Allah ya da shi yana cewa ranar da zaidu nan ya rasu ya ce ya Allah al-yawma mata alimul madina ce yau malamin madina ya rasu me yasa ya faɗi wannan saboda ai annabi ne da kansa ya ce afradukum زيد سيدنا عمر yayi yayi hudu ba a wani guri da ake cewa Jabiya a Sham yace man yasal anil fara'id gane nan nayi hudu ba amma duk wanda zai tambaya kan rabon gado falyati zaid bin sabit to ya tafi dan zaid bin sabit ba wuri na ba dan annabi ya fifita shi akan mu malam duba ikhlasi na da'awa tambaye ka wani abu ka ce akwai dan uwanka ya fi ka ilimi ya fi ka sani a ji a bashi Allah ba mu ikon koyi da tarbiyyar da suke mana ilimi wato akwai abubuwa da yawa a ciki da dan adam zai zai karu من قوله في فضله منبها من قوله wato daga cikin maganganunsa shi annabi fi fadlihi akan falala tasa munabbiha ne yana mai faɗakarwa tambihi kenan ta ina da ya ce afradukum zaidun wanda fi ku iya rabon gado shine zaidu nahika biha wannan nahika din mubtada ne da aljar da almajrur shine khabar din ko da ke yahtamilu ghayruhu ana hau to kai riko da wannan ka kama shi hannu bibbiyu shine lahi ka biya afradukum zaidun nahika bi hadhihi shahada lahu min sayyid al-bashar khatam ar-rusul kalmar nahika tana nufin hasbuka ya ishe ka shine nahika wato abin da ake nufi karka nemo wani abu bayan shi kenan ana nufin zaid bin sabit yana cikin wanda suka fi cancanta a bisu a yi riko da maganganunsu masu takalidanci su takalidanci da shi a rabon gado musamman ma imamu shafi'i ya karkata zuwa gare shi lasiya ma wa qad nahahu shafi'i musamman ma imamu shafi'i naha mala ila qawlihi zuwa ga zancensa duk abinda imamu shafi'i ya dauko na rabon gado in ya gagare sai ce zaidu duk wani wanda za a bi a cikin sahabbai inda akan rabon gado ne sai dai a ce zai bi malin ce fa haka fihi alqawlu an ijazi mubarra'an an waqsmati alghazi kalmar haka ismu fi'lin ne na oke na tsallake فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي فكان أولى شيء فتنتنت باتباع التابع دون وند زي بيشي بيشي معنى دون دي حدد الصحابي ai ya samu babban mutum ba sai ya bi shi ba ka watsar da sahabi ka dauki wani tabi'i ko tabi tabi'ina da aka fakana aula bittiba'i tabi'i shi fitantanta duk wani mai bi ya bi ra'ayinsa akan wannan al'amari la siyama laqad nahahu wa qad nahahu shafi'i nahahu ba na hani bane fa karka shi shafi'i ya hana naha yana nufin ya nuface shi fa haka fihi haka ne فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغاز ما ليس تغاذنشي فخذ القول في الفرائد علم الفرائد هاك كمان كربي شيني هاك فيه القول عن إيجاز كربوانا زوشي زنشي أتكيتشي يوه to wasu malamai suka ce fa haka din nan tunda a can wa qad nahahu shafi'i yana nufin imamu shafi'i ya karkata gare shi to kaman duk wani rabon gadon da zai zo ya kamata na bangaren imamu shafi'i ya fi ra'ayi ma'ana in baka gane ba mazhabin imamu shafi'i yana dacewa da mazhabin zaidu bin sabit in baka gane ba gaba ɗaya wannan manzuman ta imamun rahabi akan mazhabar imamu shafi'i ya yi ta shi yasa tun farko ya nuna maka ma shi ina ya fuskanta la siyama laqad nahahu shafi'i to wannan kenan mubarra'an an wasmatil alghazi mubarra'an wannan abin kubutarwa ne shi littafin kenan kalmar mubarra mana khudil qawla multabasan aw musahiban lil ijazi karbi zancen nan na bayanin rabon gado a takaice ba da dogon zance ba akwai alexisar ba tsawaitawa ai ta zurutu ai ta fama shine an ijazi in samari a takaice sannan kuma wannan littafi abin kubutarwa ne daga dukkan algas lags irin maganganu marasa amfani kenan akan ce algaza fi kalamihi amma daga al'alghaz shi ne mutum ya faɗi magana wato da ba daidai ba ta kuskure ya kasa faɗan abin da ake so ko kuma ya makance da irin faɗan daidai sai zama gajiyayye shine mubarra'an an wasmatil alghaz wasmat kaman aibu kenan alghaz jam'i ne na al-yughz kaman al-amru al-khafi abinda yake boye kamar yadda suka faɗa abinda ake nufi ka karbi wannan baiti fi ilmi al-fara'id qawlan wato kadan wadihan كثير المعنى مبررا عن عيب الغاز وعيب وعن عيب الخفاء باي ده وتا إلا كينا shine suka ce ka sani abin da yake alaka da da shi mamaci abubuwa guda biyar ne za a tashi fashin baki kenan abu na farko shine alhaƙu almuta'alliq bi aini tarika hakki na magada na mamaci da ya mutu ya bari wannan dole ne ba a maganar rabon gado to sai an duba hakkin da yake da alaƙa da aini tarika kamar mai zakka sai an fitar da zakka abinda nake nufi ba alhaji ya mutu idan zan fara sharhi jama'a ku kula ku natsu saboda wannan masail ne da ana yawan tambaya wane ya mutu bai biya zakkar kudinsa ba za a raba gado ne sai kowa ya cire zakka ko ku sai an cire zakka sannan a raba gado dan wannan fa matsala ce ta me fiqihu na'am jama'a abu na farko da ake kula a rabon gado shine alhaqqu almuta'alliqa bi aini tarika hakkin da yake rataye da attarika zan ta maimaita attarika daga taraka ne abinda mutum ya mutu ya bari duk kudi tarika ne dabbobi tarika ne gonaki tarika ne daloli tarika gidaje tarika motoci tarika amfanin gona tarika da haka kayan gado shine tarika matarsa tarika ne? ha? ba tarika ba ce don ba a gadanta bayan zakka akwai gado akwai bashi ba a raba gado sai an gama biyan bashin wa mamaci abu na biyu mu'anut tajhiz bil ma'ruf abinda ake nufi wahalhalin shirye gawar idan baka gane ba so nake na ce da kai wato wasu kudade ne da ake cire su daga kudin mamaci kafin araba gado dole sai an cire su kafin araba gado akwai zakka ko ko zakka ko bashi sai mu'anu a tajhiz mu'anu tajhiz wahalhalin shirya gawa idan babban attajiri ya mutu a ingila yana ce mu an tashis a ɗoro shi a jirgi a sai mai akwati don don gawar da ta mutu a kasar da sai an sa ta akwati ba a sa ta a jirgi haka kawai a akwati ake sa a rufe a kule a sa wurin da ake sa gawa a jirgi mai sanyi inda ba za ta rufe ba a ƙasan jirgi to wannan wahalhalin kashe kuɗin da kuɗin wa za a yi taimako za a nema fi sabi ya bar wajen miliyoyin kudi a zuwa jama'a taimaka za a ba da kudin jirgi za a ɗauko alaji daga ingila a ku ɗauka a cikin kudinsa shine mu'anu a tajhiz likafa ne ba shi da abin ne shi ba a ɗauka a cikin kudinsa na kai motar da za ta kai shi in a ƙasar sai an biya yanzu akwai inda wata ina Egypt wani babban mutum a tajiri ya mutu dan Najeriya wallahi malam motar da zamu dauke shi mu kai shi mu binne shi da aka gaya mun kudin daga kawai asibitin da ya mutu za a dauko shi a kai shi motar kawai boss ce fa aka cire kujerar ta kawai inda za a sa akwatin aje an binne shi ai lissafin kudin na yafi 200 Najeriya to ai ya fi musu sauki da inda kudin jirgi za su biya ma fa danki na ce sunan garin ba a kyauta suka ce eh na ai business ne ai ai business ne ake in mutum ya mutu ma a zo da motar daukan gawa a biya da aka su a wajensu in mutum ya mutu tashin hankali in ba ka da kuɗi yahudawa sun lalata abubuwa to irin wannan wahala duk wata wahala da za a shirya gawan daga kudin mamacin ake dauka to shikenan na shiga bayani mamacin da ya mutu talaka bai da komai to ya za a yi duk wani abu na kashe kudi a cikin harkar jana'izarsa an ce yana kansa ne ka sani mala in ka mutu duk wata wahala sabulun da za a ma wanka ruwan da za a yi maka ɗauko ka da za a wani gari likafani motar da za a kai ka wane ne duk inda kafin abin ne ka ne to sai amma a cikin kuɗinka a lokacin magada za su rufe baki ne su shiru kuma haka malamai kamata su ba da fatawa to sai aka wayi gari wannan mutumin shi kuma bai da komai miskini ne talaka sai aka ce sai nauyin ya koma kan wanda yake ɗaukan nauyinsa wanda yake kulawa da shi a lokacin yana raye to kai kuma masifa ta same ka tunda talaka ka riƙe kuma talaka ya mutu to za ka ci gaba da kulawa da walhalin talaka hatta kula da gawarsa da aka yi ta tana kanka idan ba ka yi ba sai Allah ya kama ka kuma ba shi ne a kanka kenan sai mu ce yaro matashi da ya mutu bai da sana'a bai da aikin komai waye zai ɗauki nauyin hidindimin binne shi da wahalhalu ubansa tun da shi yake ci da shi to sai matsalar idan matakka ta mutu tana da kuɗi shin wahalhalin hidimar ai yanzu mun kafa ƙa'ida ko? mun ce duk wanda yake da wadata waye zai banji ba shi zai wa kanshi ko a yi masa a cikin kudinsa to matar da ta mutu tana da kudin komai mijinta ma yana da shi ba talauci hakkin mu'anu tajhiz ina maimaita mu'anu tajhiz wahalar me shirya gawa da binne ta to a cikin dukiyar matar za a yi ko kuma a cikin dukiyar mijinta tun da mijinta ne yake ciyar da ita ai mace komun kudinta da wadatarta ba mijinta ke ci da ita ba to yanzu ya za mu yi da wannan matsala sai malamai suka ce hatta zauja har mace ina fata ana fahimta har mace wanda yake ɗaukan nauyinta shi zai kula da ita so anan gurin layal tafituna ila maliha wa sara'iha wa kaza wa kaza ba sa waiwayan duk abin da ta mallaka amma sauran malamai al'a'immatu salasa malaman mazhaba sun tafi akan a'a a yi a cikin dukiyarta ko da mijin mai wadata ne wannan ka'idar ta farko ba tana da dukiya ba to kawai a cikin kudinta za a yi in tana da kudi ko da mijin mawadaci ne me dalilin ku suka ce ah ta wannan baya cikin tawabi'un nafaqa ai baya cikin abin da zaka lika shi akan ciyarwa kula da gawa daukan nauyinta binne ta akwatinta tonan ramin kabari hayan motar da zai kai ta ai ba ciyar da abinci bane abin da ya zama wajibi akan mijinta ne mai ciyar da ita kuma nan ba ciyarwa bane daka yakunu fi maliha a cikin kudinta ne wannan kawai wani kyautatawa ne da jin daɗin rayuwa wanda ita ma tana raye tana yi wa kanta ta sai wa kanta sakadali ta sai wa kanta hijabi mai tsada ta sai wa haka duk matar da take da kuɗi kawai khalas da haka ku gane wannan duk abin da ba dole ba ne ba za a yi ba jin daɗi kyautatawa ne wagar zahaba bilmauti mutuwa ta tafi da shi suka ce idan zahabal matbu'u zahabar tabi'u idan abin da ake bi ya tafi to mai bin ma ya tafi sunan malam so suke cewa mace fa tana mutuwa alakata ta yanke da mijinta kalas ba wata alaka maganar nauyi daukan nauyi matarka tana mutuwa babu alaka kuna ku gane karatu wannan fa matsaloli ne fa masu zurfi na fikihu wai in matarka tana mutuwa duk wani harkan nauyi da waye waye kaza kaza kalas inda za ku gane matsalar malam a ce ta mutu tana da wasu kayanta a lagos waye zai dauki nauyin ɗaukowa a cikin kudinta idan miji ya ce bai zai yi bai ce a baya cikin nauyin da allah ya ɗora mu yanzu muna magana ne akan haƙƙi na shari'a da aka tilasta maka dole ka yi da haka sai a ɗauko mata a cikin kudinta akwai wasu kayanta da ta yi oda daga china za a biya naira miliyan bakwai sai a duba cikin kayanta cikin kudinta tana da miliyan bakwai a ɗauka a biya mata ya za a ɗora miji shi zai biya bayan ya gama biya kuma masu gado su zo su cinye gadon kun gane abin da suke nufi tun da damar kuɗi duk hidimar da za ka yi a fakaice fa ka yi wa magada ne kai kuma ba a ɗora ma ka yi wa magada ba kuma ita mace amfaninta ka ci moriyarta ne tana raye abin da fuske faɗa tana raye ne da haka da ta riga ta mutu wannan nauyin da Allah ya ɗora maka akan ta tun da ta riga ta mutu halas shine suke cewa ka'ida wa idha dhahaba al-matbu'u dhahaba at-tabi'u at-tabi'u wal matbu'a abu na uku na faɗe shi addiyun al-mursala karatun bai zo nan ba ko wato kai dan ka'ida ne abinda aka gaya mace za ka mata to kalas ci gaba bashi na ji ɗaya na biyu sai mai abu ne mai sauƙi abubuwan da ake kula da su kafin a raba gado sai an biya ba shi sai mai sai mai na mana tsarama ɗawainiyar gawa shi ne mu'anud ta jihiz ma'ana duk wani ɗawainiyar binne mamaci duk wani ɗawainiya sai an cire kudin ɗawainiya kafin a raba gado na uku me kace alwasiyatu bi sulus wa aqal idan mamaci kafin ya mutu yayi wasiya a cikin dukiyarsa yana da rights in ya bar miliyan dubu uku ya iya cewa dubu ɗaya a raba wa wasu mutane daban abokanansa ko wata ƙungiyarsa ko wata al'umma banda dai wanda zai shiga wato don lawasu ya talibaris kenan ku magada abinda kuke da shi dubu biyu ne kawai kuke da shi kuna ganewa? tai dole sai an fara gabatar da wasiya sai an fara gabatar da wasiya kafin a raba gado shi sa ake so mutum idan ba lafiya ya maza maza yi wasiya ce ai mun kaza ai mun kaza abu na hudu na'am eh biyan zakka duk mamacin da ya mutu yana da kuɗi da sun kai a yi musu zakka to ba a raba gado sai an cire masa zakka na'am na biyar na'am al'irs raba gadon wanda wannan shine asalin tushen abu da haka kuskure ne mutane suke yi daga an mutu ba za a binci ba gadon ba za a binci bashin mamaci ba ba za a binci kaza ba kawai shikenan sai a zo a kama kason raban gado ba daidai ba ne ba daidai ba ne to sai abinda za mu tsaya a kansa malam ya ce babu asbabil miras babin da ke magana akan sababban da suke ainihin wato sa a yi gado malam ce asbabu mirasil warasa lasa kullun yufidu rabbahul wirasa wa hiya nikahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarisi sabab خلاص الأسباب جمعي na sabab sabab a luga shine ma yutawassalu bihi ila ghairihi abinda ake rikewa a kama ya isar da kai zuwa wani shi duk abin da za ka kama shi ya kai ka zuwa wani abu shi sa Allah ya ambaci igiya sabab falyamdud bi sababin ila sama'i thumma liyaqta falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yaghiz lokacin da ka rike igiya kana kana rikewa kana tafiya wannan sabab ne saboda ita ce za ta kai ka me sama matakala sabab ne na bene matakalan gidan sama sabab ne saboda shi za ka bi ka hau zuwa ɗakinka a sama da aka duk abin da aka ce sabab shi ne abin da zai isar da kai zuwa wani shi malam ya ce asbabu mirasil wara sababban gado na alwara in an ce alwara ana nufin halitta almiras ana nufin al'irs da aka shi ake nufi a wannan tarjama asalin al'irs ko almiras shine albaqa'u wantiqalu shay'in min qaumin ila qaumin akhar ko akharin ciruwar abu daga wasu zuwa wasu yanzu an ce gado ba uba ne ko uwa ne ta mutu ba ta bar dukiya to dukiyar da suka bari din nan ai yana tashi daga hannunsu ne koma zuwa me wani to shine miras din ai shine shine fashin bakin gado wani abu ya tashi daga hannun wani ya koma wani kawai ko ya tashi daga hannun wani ya koma hannun wasu shine al-irthu warisa wa warisahu abawahu yarithuna tarisu al-miras wani abu ya tashi daga hannun wani ya koma wajen wani shine asalin ma'anarsa a a lugha ko dai hakika kamar dukiya ta koma hannun wani ko ilimi Allah ya ce al-ulama'u al-ulama'u warasatul anbiya ma'ana ilimin annabawa yana tasowa daga hannunsu ne malamai suke gada ko kuma dukiya kuɗi ya tashi daga hannun ba ni sunan shi mai kudin ya koma hannun mara kudi ko mai cin gado asbabu mirasil wara salasa sababban da suke sa alwara in an ce alwara shine al'adamiyina sababban da dan adam yake yin gado guda uku ne ma'ana dalilin da dan adam yake cin gadon magajinsa ai dan uwansa da zai gada abubuwa ne guda uku to amma me yasa yanzu in tambaye ku me yasa yace al'adamiyin asbabu mirasil wara mana asbabu mirasil adamiyina dan a nuna maka babu gado tsakanin akuya da akuya ba gado tsakanin raƙumi da raƙuma duk duniya ba ba ba inda ake yin gado sai alwara me alwara al'adamiyina yan adam asbabu miratil wara thalatha sababin da ke sa dan adam ya ci gado awwa ne guda guda uku babu gado tsakanin waɗancan mala'iku ma ba gado tsakaninsu me yasa saboda ba, ba mukallafai bane taklif yanzu dabba ba takalifi a kai an ɗora musu nauyi ne ba ɗauyi to yaya aljanu fa aljanu ya jama'a suka ce aljinnu kal'adamiyina don haka yana daga cikin abin da aka ci gyaran shi mai rahbi shi mai rahbiya muhammad bin ali to ya za ka ce alwara kaɗai sai wasu ka ce a alwara yana nufin aljinnu wal'insu saboda ai ai aljanu ma akwai taklifa a kansu akwai yan wuta akwai aljanna a cikin su dan haka ana nufin su ma suna iya gado a can abin din su da shari'ar wa za su yi gado shari'ar annabi su ma mukallafai ne ai annabi ba akan mutane kadai aka turo shi ba kai ka dauka an turo shi kan mutane ne kadai har da aljanun garin ku yanzu aljanun garin kuman nan duk suna karkashin shari'ar annabi Muhammadu ne da haka in aljani yayi aikin kyau zai shiga aljanna za mu haɗu a can in yayi tsiya kuma yana wuta za su haɗu a can da waɗancan yace bu'istu ila as-sakalain me yasa Allah ya ce cewa ya ma'as- ya ma'asharal jinni wal insi ha ya mutane da aljanu me yasa bai ce wad dawabi ba saboda su ba mukallafai bane da ka asbabu mirasil wara sai mu ce al'adami ne amma kuma har da aljanu ko abu ne guda uku bittifaq amma akwai sabanin malamai wasu ce a ba salasa bane malamin nan a masa gyara arba'a ne akwai wanda yace asbabu mirasil wara arba'a maimakon salasa to menene na hudun ba lokaci na hudun shine suka ce baitul mali eh baitul mali shi ma yana cikin abin da za a za a yi gado shi ma sabab ne am saboda na mutane ne musulmi gaba daya in baka gane ba wannan asbab ne khassa sai aka ce a ku yi malamin uzuri asbabu mirasil wara salasa ai asbabu al a a mirasil wala wara salasatun khassa kebantattu daga nan ya kamata ka gane masu yin tambaya shin kudin gwamnati akwai zakka ko babu eh akwai zakka akwai zakka a cikin kudin gwamnati amma suna cirewa ba sa cirewa to amma ka san abin da zai baka matsala ita zakka ina ce mai takalifi wanda aka dora masa nauyi ne yake cire zakka to ai kudin gwamnatin ku na Najeriya misali da kudin arna ne da musulmi ai to yaya za ku zo ku lazimta zakka a cikin kudin da ba na musulmi ne kadai ba yanzu in a kasar saudiya gaba ɗaya sulfan musulmi ne zalla to sai a ce akwai gado ai akwai akwai zakka a cikin misali ina fata ana fahimta to wannan wata matsala ce dai za mu tattauna daga baya kanta kullun yufidu rabbahul wirasa mana duka gaba ɗaya suna ubangiji ya ba da fa'idan cewa za a yi gado a ciki za a yi al'iz kamar a ba wanda ba ni sunan shi da zai wato ba za a yi gado ba a ciki kamar yanzu misalin miji da mata miji zai gaji mace mace za ta gaji miji ba wani wanda ya hana a yi gado tsakanin mace da namiji al'irsu bil qaraba yin gado da kusanci duk wani makusancin dan uwa fil ghalib majority in dai dan uwanka ne dangi to ana ganin zaka gaje shi sai dai in dan uwan da yake yayi nesa kamar dan uwan kusa kaninka zai gaje ka yayanka zai gaje sai dai in an samu wani mani'i wani abin da zai hana kamar yanzu misalin kana da kani uwa ɗaya uba ɗaya sai ka faɗi ka mutu to tabbas kaninka uwa ɗaya uba ɗaya yayanka uwa ɗaya uba ɗaya su za su fara zuwa kayanka za su ci gado idan akwai ɗan uba ɗaya akwai wanda ake uwa ɗaya daban wannan ko zuwa wurin ba za su yi ba dan duk inda aka samu shaƙiƙi uwa ɗaya uba ɗaya ya kori ɗan uba ya kori wanda uwa ce ta haɗa ku mahaifiyarka ce ta yi aure a can sai ta zo ta haife shi uwa ɗaya ta haɗa ku ba uba ba to baya zuwa kan gado ya ce zai gada haka shi ma wanda uba ɗaya ake yi in dai akwai uwa ɗaya uba ɗaya to baya ma magana to amma idan babu uwa ɗaya uba ɗaya ya fi ƙarfi ɗan uba ɗaya to shi ma uwa ɗaya uba ɗayan fa da zai ci gadon ka sai in ba ka da ɗa in aka kuskure sai da kai aure ka haifi ɗa to ƙaninka sai dai ya zo wucewa ya sha kallo ya wuce ɗanka ya buge shi me yasa ai in karaba dangantaka take sa a yi gado yanzu tsakanin kusancinka da ƙaninka da kusancinka da ɗanka wanne fi da kula ku riƙe wannan kawai yanzu in mun zo magana rabon gadon nan duk wanda ka gane duk wanda ya zo zai ci gado to ana duba da wane da wane wanne ya fi kusa da mamaci to wanda ya fi kusa da shi ne number one ba yanda za a yi a ɗauko na nesa kamar yanzu misalin a ji a ɗauko yayanka wanda uwarku ne ɗaya kawai saboda shi ya isa yana da ƙarfi sai a zo a kori ɗan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya a ce ya zo babu labarinsa kwata-kwata da haka kullum idan za a raba gado ana duba wane ne ya fi me kusanci da mamaci to sai mu tsaya ya ce wahiyar ne kahun wa wala'un wa nasab ma ba'dahunna lil mawarisi sabab gobe insha Allah sai mu dora abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tuba insha Allah ya mana amfani to kun ga yadda fa abin yake in ba sa abu ba za a iya ƙara littafin nan ba to kuma shi bai zai bane sai ka yi bayani dole na'am na'am